أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهنا بياني دي أكن أوقات الصلاة لو كنت صلى عند يبين منا كشكش لو كنت صلى أكوي وقت مختار أكوي كما ضروري كما أكوي نقطع yace to wa tarikuha duk wanda ya bar sallah ilaihi har zuwa ga wakaci daruri bila uzurin kuma babu wani uzuri da ya sa ya bar sallan nan har wakaci ya shiga daruri to yi akharu ana jinkirta mishi lima zukira zuwa ga abin da an ka ambata watan cewa can in ba tsaye ba da hu ma ya sa'o raka'atan bi sajadatiha wanda ba ta sunku a bar shi gwargwadon raka'a ta ƙarshe ya gane ko ya barka ne amma haba don abin nan ba ƙin ƙin yin sallah yayi duka kasala saboda dai kasala ba ba musu da shi ba to shi wannan za a jinkirta mai a ce to wani fita shi sallah a jinkirta mai har zuwa lokaci da luri saurara ka a guda ya fita in ya ƙi wai kutan sai a kashe shi bisaifi da takobi habban an yi mai haddi don kaga shi ba musu sallah shi kai ba don haka yanzu kashe wadda an kai mai kamar an wanke mai wannan zunubin da ya yi na barin sallah har lokacin na mustari ya kai ga laruri wal jahidu laha amma wanda ya musa sallah shi ya ƙi yin sallar saboda min jahada saboda musa bai yarda da wajibi ta ba to wannan kafiru shi kafiri na ka kulle man jahada ma ulima min ad-din zaruratan kamar kowane mutum wanda ya musa abinda an ka sani na addini daruratan shi wannan kafiri ne wa haruma naflun hala tulu'i shamsin nafila ta haramta lokacin da rana ke bullowa wa ghurubiha da lokacin haduwarta dan lokacin nan ne su masu bautar rana lokacin nan suke mata sujuda lokacin nan suke bautar ta lokacin bullowarta da lokacin haduwarta to dan haka haramun ne lokacin nan a yi wata sallar nafila a wannan haramun nan wa hudubati jumu'atin haka nan kuma haramun na kai kai kai nafila lokacin da liman ke huduba saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika wal imam yakhutubu sah faqad lagauta karsa larajin a shine lagaudin ko saka ce ne to ina ga ka tashi kai kai nafila idan haka mazhabin malikiya sun fita akan ba'i sun ka kan hujja da masu cewa ana yi su kuma suna kan hujja da hadisin sahabin da ya shigo annabi yana bisa Muhammad yana hudu ba yadda ya zauna bai a gaba ce tashi suka ce to ai wannan hasun bihi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya bashi umarni dole ya bi umarni ne wa khurujin laha waton da waton da lokacin hita domin ta wa khudwati jumu'atin wa khurujin laha wadiƙe waƙacin wato duk lokacin da an ka hana nafila wadiƙe waƙacin da lokacin ƙuncin lokaci lokacin da lokaci ya ƙunta ga sallar farilla abu sai ka tsafi maka na yin nafila alhali ka hinta ƙara nafila nan kila ma lokacin farilla ya faɗi to duk wannan ba a yin nafila a wannan lokaci wa zikiri sa'ikati da kuma tuna wato kuntattar sallah lokacin da an ka tuna kuntattar sallah shi ma ana biyar ka kyautatta to bari magana na aje na fila gehe sai ka yi kyautatta nan da ake biyar ka wa iqamatin li hadiratin haka nan kuma ba haramun naka yi nafila lokacin da an tadda an tadda sallah an yi iqama cikin masallaci kai kuma ka ce sai ka yi nafila gashi ana ana ana iqama to duk wannan ya haramta wa kuriha an karhanta yin sallar nafila ba'da fajrin bayan kulluwa shi nan makaruji na ba haramun da shi kuma bayan an yi sallah alfajir to an karhanta mutum shi tafi shi sallar nafila wa farji asirin haka nan bayan an ƙara sallar farilla makaruhi na da to kai nafila ila an tartafi'a sai rana ta ɗaukako ƙi da rumshin gwargwadon mashi wata sallar magaribu kai sai ma an yi sallar magariba sannan aka yi ainihin wato nafila take halalta illa rak'atay al-fajr inda ya ba raka'o'i biyu ne na alfijiri ba su kan ana yin su bayan dullowa alfijiri inda ya kai sallar sahira sai kai rak'atay al-fajr sannan kai sallar asuba wal wirda sai in ana biyar ka wata nafila da ka saba yi shi da wirdin da ka saba yi ka saba yi raka'a hudu ko raka'a shida to wannan babu komi kana da damar ko da alfijir ya ke to sai na filfilin nan naka in ka ga akwai lokacin da za ka iya yin su kuma kai samu sallah asuba cikin lokaci shine qabla fardi subhin kahin farilla asuba duka kahin farilla asuba dan haka in ka riga ka yi sallah asuba to magana ka yi raka'atin alfajr ko kai wasu nafilfili duk bai tasu ba duk kahin ayi sallah asuba wa isfarin kuma kahin rana ta haske irin sahen nan ta waye kwata-kwata liman ita da hu ga wanda ya saba da nasilat da ya saba yi wurzin da ya saba yi ya saba yin wurzin na fitini yana raka a hudu ko shidda ko takwas ko goma kahin asuba ko yau ya yi lacci ko da ya taso alfijir ya ke tuba ba to yana da damar shi waɗannan na fitinin sannan shi raka a cikin fajiri sannan shi sallah asuba shi na ce liman ita da huga wanda ya saba da shi wa galaba hun sai kwana ya rinjaye shi bai samu yi ba walan ya khaf fawata jama'atin kaji sharadi na uku kuma ya zama kai ya zama wajen tsayawa yin wurin nan salalar jam'i ta kwanci shi in ya san yana samun sallar jam'i sannan zai tsayawa yin amma in ya san ya tsaya yin nafilfilin nan jam'i zai kwanci mishi to shi bar nafilfilin nan shi ke shi shi jam'i ya fi salala wa illa janazatan hakanan kuma sai in janaza ce ita ma wato ba a karhanta ta baita in na filata in jana'iza ta aka son a yi bayan ƙara sallar asuba sai a yi jana'iza wasu ju da tilawacin sai kuma wato sajada ta tilawa in in tilawa alƙur'ani ta shi ke bayan asuba ya kai ga sujada sai shi sujada qabla isfarin kahin amma hako shi kahin rana ta yi keta yannan ta yi haske irin rana ta kusan bulluwa shi ma nan makaruki na kai sujada lokacin ko kuma a yi sallar jana'iza wannan lokaci wasu tirarin ko kuma can lokacin haɗuwar rana rana ta yi fatsa-fatsa ta yi jajajen tsinin lokacin da za ta faɗi shi ma makaruki na a yi sallar a yi sajara tilawa ko kuma a yi sallar gawa wannan lokaci to ya ce wakaɗa ba an ce ba a yin nafila ba irin waɗanda lokuta sai ta waɗaya kabbarta ya manci ba an ka ce wakaɗa shi kace ta ba sai da ya fara ba an ka ce to kace ta in a harama in ya yi harama da wakati na hayin da lokacin da an ka haramta lokacin nan da an haramta yin nafila ta waɗaya kabbarta kila ya mance ba a yi taron kulluwar rana ko garin haɗuwarsa sai to ya tabbata dai to haramun ne don haka shi kace wannan sallah al'azanu kiran sallah sunnatan sunna ce mu aksaratun mai ƙarfi da kullum masjidin a cikin kowane masallaci kowane masallaci ba wai sai sai sai jami'i ga wanda yake da juma'a ba a kowane masallaci kai ba ma masallaci ba walil jama'a ki talaba tijara ko jam'i ɗaya na kun ka saba yi ba ma wani masallaci na da ruwa amma kuna taruwa ku yi bakin zarafin ba ku da masallaci amma dai ana taruwa a yi jam'i da kuma irin kira saboda duk na kusa-kusa masu tuhuwa sallah sosiya shina ce walil jama'a ce da sallar jama'a jam'i ɗalabat gaira wannan jama'a tana da ɗan wasu jama'a ba ita ɗaya ba amma in yanzu ku ɗaya na majalisar kuna kuka ajiyar ba ku neman wasu to ba sunan ta mu kira ba ɗalabat gaira wanda tana neman wasu lifardin waƙatiyin sannan kiran sallar nan ana yi ne ne da sallar farilla ta lokaci zan da wadda ta kuci a fa'ita ta ita fa'ita ba a yi masa kira sallah sannan wakacin nan ikhtiyariyin zan muhtari ban da laluri a wajen in ka bari sai laluri da shi kai kiran sallah wasu waɗanda sun ka riga sun ka yi za su zaci kowane lokaci na komai na daban au majmu'atin ma'ahu ko sallar ce za a haɗa tare da wato wata sallah kamar irin jam'in nan da ake na magariba da isha'i ko a zuhur da lasa to wannan kaga ana ana yin magariba ana kare isha'i ita ma sai a mata na fita shi ma an sunna wa kuriha an karahanta kiran sallan nan li ghairihim ga waɗanda ba waɗanda da an ka ambato ba habar wato in gidana in gidana za ka sallah kai dai ko kuma jama'ar da ba su da bukata da wasu to makaruhi na su kyau hadaran amma a gida amma wani diba mustahabbi na a yi kiran sallan nan safara ko kai ɗaya ka cikin dokar daji to mustahabbi na saboda hadisin abu sa'id al-khudri yace in kana cikin tumakin ka ko kana cikin dajin ka to kai kiran sallah ka han kai sallah kai kira saboda babu abin da zai ji kana kiran sallar nan wato sai ya kai zai ka alƙawari ko itace ko ina ne to don haka in cikin tafiya na mustahabi na kai kira yace kai sahiyar nan hawa law duna masafati asirin dan shi aka kwatanta da mai kiyo aga mai kiyo an kiyon da zai kora bayan gari na ko kuma can ba ba ba tafiya ce ta kasar ba to ko shi yanzu in ka tafi jami'a to kai ina kiyo cikin daji suna yin kiran Allah walau duna masafati asirin wal fa'itatin sannan واتن وذات ضروري وجناز وجنازة ونافلة مكرها أنكر هنتين كران صلى لفائدة واتن جسلة بتكبج دائما وذات ضروري كوكما ود سك هلو قشيلة دوري ياشد وجنازة كوكما أي كرا سوى الجنائزة ونافلة كوكما صلى الناهلة ودبا أي مكتشفة كما إرن تحجد ذات كده سن اللوكة تحجد يا بلا أي كرا saboda mutane su ji lokaci ya yi a yi turin makaruhi na za a yi wa huwa shi kiran sallan nan masana juju a ciki abu Allah fa akbar Allah fa akbar juju a ciki shirin la ilaha illa shirin la ilaha illa juju a ciki shirin na muhammadar rasulullah shirin na muhammadar rasulullah juju a ciki yace kai ba su ba wala wis salatu khairun minan nawm ko da as-salatu khairun minan nawm shi ma biyu ake son a yi da sabbin wanda ake yi da asuba yace ina abba abi yace ilal jumlata al-akhira in ba jumlan nan ta karshe ba kalmar shahara nan da ake la ilaha illa Allah ita kan la ilaha illa Allah din nan guda ka ne wa khaffara ash-shahadatayn in zai kiran sallan nan ya sassatta wato ashhadu ashhadu din nan shi su kasa kasa musmi'an shina mai jiyarsuwa amma wato shi sauti kasa kasa duk da dai yana jiyar da kai ne ko kuma wanda aka kusa da shi sun marajja'ahu masu annan shi maimaita su bi a'la sautihi da mafi daukakan murya wato shi su sama sama musawiyan bihi matta kabira shina mai daidaita kabarbari bihi ma da su lokacin da ya saka murya nan majazuma shi kiran sallah jazma ni Allahu akbar sukuni akai karshe ne ba a ce Allahu akbar sannan bila fasilin ba a son a samu wani abu ya shiga tsakiya a rarrabe shi da magana ko cin abinci ko tsayawa a yi shu wabana ba an shi ba a rabe ba sai rabe to shi ci gaba illan ya ina tsaka kiran sallah an kai mai sallama ya amsa ko an kai mai magana ya tsaya jira to shi ci gaba illan ya kai in magana ba ta yi tsawo ba amma in ta yi tsawo dole ya koma wa haruma haramun na a yi kiran sallah kamar lokaci in lokaci zai ba don za ka sa waɗanda ba su wato ba su sani ba su tashi kai su yi sallah alhali sun yi sallah ba lokaci zai ba to don haka haramun na ta yi kiran sallah lokaci zai ba illa subha sai in kiran asuba na wannan ita asuba an al'adanci a yi kira duk lokaci zai ba sai ka tsaya ka fara shin wai asalatu ta ko kiran hwarin na dan ka san kiran akwai kiran hwarin akwai kiran as-salat wannan kiran fayin dabu mustahabbi na ai kiran farko bisudus bil-layl al-akhir da sudusin dare na ƙarshe irin can ƙarfe hudu ko hudu na rabi sai ai kira sun mai azu sa'annan a maimaita wani kira na as-salatu inda al-fajr lokacin sallah lokacin indowa al-fajr shi an san na as-salatu amma wancan nan shi an yi as-salatu ƙwarai za a san cewa lokaci ya yi wasu hatuhu ingancin kiran sallar nan bi islamin yana inganta ne da musulunci ni kahiri ko ya kira bai ba wa akalin da hankali mahaukaci ko ya kira bai ba wasu kuratun da zamanin mace ba ta kira wadda koli wakatin da kuma shigar lokaci ko an yi kira in lokaci ne ba bayyana wani dai ban mutu ɗahewun sannan mustahabbi na mai kiran nan ya zama mai alwala ya haifaki kenan ana kira ko ba ka da alwala da kai kira ka sai da fatiha amma ba kai mun kiran yayi sayyidul mai kiran nan yanzu mai murya saboda so akai ajiya murtafi'un kuma yanzu ya hau ya taka wani abin da zai zai dagawa don ajin murya sai ta dauka sama dan shi aka yi manara sai a taka ko a yi soro can sama da ya kira ya zai teneta ka'imin kuma kiran sallah mun tsaya don mustahabbi na wanda shi shi tsaye illa da uzuri ko in bai da lafiya bai shi da shi kira mustaqbilun kuma in zai kira sallar nan shi mustanci alƙira illa li isma'il sai fa sabda yake juyawa don shi jiyar da mutane su duba hagu su duba dama don shi jiyar da mutane wannan babu komai don bai duba alƙira wa hikayatuhu sannan mustahabbi na ka kwaikwaye shi lisani ga mai saurari ne mai sauraron kiran sallah ana son su kwaikwayi kiran sallah duk yadda mai kiran sallah ka hudu shi ma shi hudu limunta har shahada ta ne har akai ga ashhadu ashhadu akai karshen su walau bi nafila ko da ko cikin sallar nahila kai kana nahila ka ji an fara kiran sallah to ka kwaikwaye shi sallar nahila nan ba za ka hana ma kwaikwayon kiran sallah ba za ka samu falala wal iqamatu sunnatu ayni ita iqama sunna ayni ce ne ma'ana sunna ce wadda yake yadda kasa ana cewa farlu ainin don haka ita kuma sunnatu ainin a ta ainin ta duk wanda zai kiran sallah sosai ya yi ta bisa ga sunnanci li zakarin ga namiji ba mace ba mace musu hajji ta gare ta baligin ya zama baligi ba yaro ba fazzin wanda a shi ɗai shi ɗai zai sallar nan au ma'a nisa'in ko tare da mata duk ɗai dai shi dai sai ya yi ikamar wakifayatun amma sunnatu kifayatin wato in guda yayi ya isa ma dukkanin jama'a shi sunnatu kifayatin ni jama'ati dukuril baligina da sallar wato ga jama'a waɗanda an maza balikai yanzu sallar jari yanka to ai to da mutum guda ya ikama shikenan ta isa ma saura amma in shi ɗaya na za shi sunnatu aini in cikin jam'i za shi sunnatu kifayatin wa nuribat ikaman nan an so talimar acin ga mace wasadiyin da yaro sirran amma shi a sirce musamman ita mace a hisan komi na da a sirce wahiyya mufradatun ita ikaman nan ɗayan ta ta ne ashharu ashharu nan duk guda guda ashharu an la ilaha illallah guda ashharu anna muhammadar rasulullah guda karkamata sara guda sai to yace in ta kabbara ɗaya aka son a yi biyu amma ku karka mata salatu ba a son a rubanya wajaza qiyamuhu ma'aha tashi ne tare da iqaman nan ya halalta ana fara iqama sai ta miƙe ta jira a ƙare an fara hako ka bari sai an ƙare iqama sannan ta tashi ta da sallah tare da kai duk wannan ya halalta